أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan wannan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna goma sha hudu ga watan ramadan shekara ta hijira 1444 muna kuma biyar ga watan afril shekara ta 2023 allah ya kaddara mana haduwa a tafsirin yan uwa mata a wannan masallaci na muhammad tasiru foundation da ke a bariki gra cikin garin gumel a yau insha Allah ta'ala za mu yi karatu ne a cikin suratul a'ala makwabciyar surar da muka karanta a jiya zai mun karanta wasa ma'i wa fari a yau kuma insha Allah ta'ala za mu karanta sabbi hikma rabbikal a'ala kamar dalilin da ya sa muka karanta suratul fari a jiya kusan shine dalilin da ya sa za mu karanta suratul a'ala a yau suratul a'ala ita ma tana cikin surorin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mu'azu dan jabal ya karanta da ita idan ya zo jagorantar mutane sallah banda wannan na san ba ku manta ba dudaren duniya a shafa'i da wutiri galibi akan karanta sabbin isma rabbikal a'la akan karanta suratul ikhlas قل يا أيها الكافرون أكن كرد سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون أكرن سورة الإخلاص فلقي دناس so menene dalilin da yasa ake ta karanta waɗannan ayoyin wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a karanta su watakil saƙon da suka kunsa da tunasarwar da take cikinsu da ƙoƙarin cire mutane daga zamantowa 'ya'yan duniya su koma zuwa ga 'ya'yan lahira sannan a tsari manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan ya zo sallar idi galibi karatun da yakan yi a sallar idi ya karanta karanta wani suran ne a raka'a ta farko sabbi hisma rabbikal a'la a raka'a ta biyu sai karanta hal ataka hadithul ghashiya an saba samu da sallar idi da sallar juma'a sun haɗu a rana ɗaya a kuma duka sallolin guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗannan surorin ya karanta a idi sabbih hal ataka da aka zo juma'a har yau sabbih isma rabbikal a'la hal ataka hadithul ghashiya so wannan sura tana da alfarma tana da matsayi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma gashi har wa yau muna ta karanta ta muna maimaita ta a sallolinmu kuma galibi shine karatun da 'yan islamiyya suke fara yi ana ganin yaro ya fara zama na kwarai na kirki idan ya kai suratul a'la ci ai ya izu daya ana fara jinjina masa wannan da alama zai samu da alama na kwarai ne so shine sha na farko a gurin 'yan islamiyya da dai in allah da za mu karanta surar sai mu ji kaɗan daga cikin abin da allah ya hore ya zo sai mu kuma ji mai za mu fa'idanta da shi insha allah ta'ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غفاء أحوى نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الباري تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الله تسبح umarni ne aka bada ka tsarkake ka yi tasbihi wa za ka tsarkake wa za ka wa tasbihin sai ce isma rabbikal a'la sabbih isma rabbikal a'la ka tsarkake sunan ubangijinka madaukaki mana ka zama to mai ambaton Allah mai kira ga Allah mai tsarkake Allah mai kore ma Allah maɗaukakin sarki munanan siffofi ko ayyuka ko ɗabi'u ko al'adu da aka jingina zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sabbi hisma rabbika la'ala game da muka ambata wannan ayoyin da aka yi umarni guda biyu ne a cikin alkur'ani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo da ƙarin bayani a bayansu idan mun karanta suratul waqi'a mun zo ƙarshen ta mukan ce fasabbih bismi rabbikal azim kai tasbihi ka tsarkake wa sunan ubangijinka mai girma ana saukar da ayat sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da sahabban shi wannan kusa a cikin ruku'un idan kun zo sallah tun daga ran sai zamanto sunna idan an yi ruku'u sai mu rika cewa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim da Allah madaukakin sarki ya saukar da suratul a'la sabbih isma rabbikal a'la sai manzo Allah ce ita kuma wannan kusa ta cikin sujudar sai ake fadin subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la waɗannan su ne ɗaya daga cikin tasbihohin da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi a sallah a ruku'u subhana rabbiyal azim a sujada subhana rabbiyal a'la can tsarki ya tabbatar ma ubangiji na mai girma a sujada tsarki ya tabbatar ma ubangiji na madaukaki sabbi isma rabbikal a'la sannan ya inganta abdullahi dan abbas ya kasance idan ya karanta wannan surar ko a karatun fatiha ko a karatun sallah ne yana jan sallah yana limanci da ya bude karatu ghairul maghdubi alaihim waladdallin ya kare in ya fara karatu yace sabbih isma rabbikal a'la sai ce kuma subhana rabbiyal a'la za a ji kwarara karatun ya fito an maimaita ana faɗi guraren da ake ambato a ciki ko da a sallah ne da haka in kina zaune ke ma kina karatu da kin buɗe alƙur'anin ki sabbih isma rabbikal a'la سبحان ربي أعلى الذي خلق فسوى wannan shine sunnar magabata a wajen karanta wannan aya to ayar ko surar ta fara kiran mu ne mu tsarkake Allah madaukakin sarki mu kambama sunayen shi menene hikimar kambamawa da girmama sunan Allah madaukakin sarki akwai ayyukan da ya cancanta a gambama shi saboda su sai ya ce mana shi allah allazi khalaqa fasawwa shine wanda yayi halitta allazi ismul mawsul shi allah shine wanda khalaqa yayi halitta fasawwa ya kuma daidaita halitta duk wata halitta da muka gani a duniya inda za mu yi mata karatun tanusu ɗabi'arta da al'adarta da tsarin abincinta da tsarin rayuwarta da yadda take neman abinci da yadda take ɓoyewa in ta ga wanda ta fi ƙarfi da wanda ya fi ƙarfinta za mu ga wannan tsarin da Allah ya mata shi ne abin da yake daidai da wannan halitta kowace halitta daidai Allah ya ta allazi khalaqa fasawwa wanda ya halitta ya kuma daidaita halitta mu fara da kawunanmu a matsayin ɗan adam kalli namiji kalli mace kalli halittar kowa a cikinsu inda allah zai cire wani abu guda ɗaya daga jikinki ya canja masa gun da ya saba to da an samu matsala da babaki ta haife ki tana juyawa sai ta ga hannunki ɗaya a baya yana nan lafiya kalau amma dai ɗaya ne a gaba ɗaya a baya ya za a yi ɗaya saitin ƙirji ɗaya saitin gadon baya hannayenki a haka dala za ki tafiya za ki tu kawai hannun yana nan canja mai guri akai amma a ajiye shi daidai ki sake shi haka wannan shi ne yake baki damar ki tafiya daidai yadda za ki iya inda hannu ɗaya ya dawo gaba ɗaya kuma baya to da tafiyar ba za ta yi ba ko da za ta yi dai tangal tangal tangal haka saboda ba za a samu balance a cikin tafiyar ba sai ce allazi khalaqa fa sawwa yanzu rago kowace a cikin mu ta san rago to ragon gidanki da yadda Allah ya mai wannan kafannin da yadda Allah ya mai wannan kafafuwan su ne abin da suka yi daidai da halittar shi wani lokacin da a ɗauki rago a mai ƙaho irin na saniya ya za'i kawai kahon aka ƙara wa girma ai alfarma ce to a mazaunan kahon na saniya ya zai irin wannan karan da suke a buga da ƙarfi da wannan kahon na saniya to jan kahon zai ko ba zai ja kahon ba ba zai iya ba so aje kowace halitta a gurgunta da tsarin ta iyawa ce ta Allah maɗaukakin sarki sannan kalli tsarin rayuwar ɗan adam lokacin da za a haifi ɗan jariri a kwance yake a gado ko a tsimma baya iya motsi baya iya ɗaga hannu baya iya tashi sai ɗan mutsul mutsul mutsul mutsul haka wannan tsarin da haka haifo shi shine daidai da shi yanzu inda ake aihu kina aihuwa ke to yake ga ɗanki gan ɗare ne da gahin baki da gemu za ki iya ba shi nono za ki iya shayar da shi za ki iya renon shi za ki iya ɗaukansa kina jinjina shi har ya zo ya shiga jikinki yadda kuka saba tun yana ɗan mitsitsin yaro ana cilla shi sama ana wasa ashe kenan yadda Allah ya biyo halittar yana wannan ɗan mitsitsin alfarmaci ana da buƙatar ya biyo ya mori mahaifiyar shi su saba da mahaifiyar shi su shaƙu da mahaifiyar shi ta hanyar goyo ta hanyar shayarwa ta hanyar ɗauka ta hanyar runguma haka Allah maɗaukakin sarki ya so to kuma yadda aka halicci dan adam yana dan karamin wannan ya fara karami aka shayar da shi ya girma to inda kuma a ce dan ragon gidanki ko dan tinkiyar gidanki kima haka aka yi da za a yi kima da aka yi yana nan lagwab a kwance ya yi wata hida sai dai a masa himfada sai dai a shayar da shi sai dai a zo a samai abinci a zo a yi taron suna watakil a mai yankan suna za ki ga tsarin bai dace da shi ba in ta kuskura ta haife shi ta bar shi a jigo to kan a jima sauran 'yan uwan tumaki da suke jigon za su tattake shi yasa ana haihuwarsa da ta gama su ɗaya ana jima ga kwan zaɓingar yana ƙoƙari ya miƙe ya tsaya in bai tsaya ba to an fita kansa kenan sai dai wani abin ya rayu ba shi ba ashe kenan Allah madaukakin sarki da yake ba mu labari allazi khalaqa fasawwa wanda ya halitta ya daidaita halitta duk halittar duniya idan za mu kalla wallahi za mu tadda akwai hikima a cikin ta jiya ina kallon wata hikima ta ubangiji akwai halitta da Allah yake yin ta mai manya-manyan ƙaho akwai irinta da take rayuwa a cikin ƙanƙara to ita idan lokacin zafi ya yi ƙahonta yana yin nauyin kilo ya kusa kilo biyar ko kilo goma to ga ƙarancin abinci ga nauyin ƙaho sai zama to ba da za ta yi da rayuwarta in lokacin wannan ƙarancin abincin ya zo kawai in ta yi haka ta yi girgiza wannan kahon kawai zai balle wannan ya balle wannan ya balle da saura ɗan mitsitsi a jikinta so lokacin da za ta sha wahalar abinci da neman abinci nauyin kahon wannan in ajiye mata ya tayi rayuwarta daidai idan lokacin ciyawa da abinci yayi kahon sun kankanin lokaci sai ya sake girba ha idan aka zo karancin abinci da ta girgiza kahon sai ya zube banda Allah ba wanda zai iya karantawa wahalitta tsarin da za ta biyo kuma tsarin yayi daidai da ita yanzu a matsayinki na mace inda a miki halitta irin ta mijinki a ce hi ta mata ke namiji ko hi namiji ke ma namiji ya zamantakewa za ta iyo ya za a samu jin kan ya za a samu rahamar yadda mace take aka ajiye ta a haka hi ne tsarin halittar daidai yadda namiji yake aka ajiye shi a haka hi ne tsarin halittar daidai don haka allah maɗaukakin sarki ya kai a ce masa an tsarkake shi saboda wannan alfarmar da yake da akwai ta yin halitta da daidaita halitta ba halitta ɗaya da take da kuskure a cikin halittu wasu halittun ya yi musu tsarin a doron ƙasa za su rayu wasu halittun ya musu tsarin a cikin ruwa za su rayu wasu halittun ya musu tsarin su zo doron ƙasa su shiga cikin ruwa kuma duk zai yi daidai da su in suna doron ƙasar akwai abin da za su yi amfani da shi in suna cikin ruwa akwai abin da za su yi amfani da shi wata halittar Allah ya ta ‘yar ƙarama ce dafi baya cutar da ita wata kuma halittar dafi yana cutar da ita yanzu ke inda miciji zai miki sara ɗaya wataƙila sai dai in Allah ba a sami kiyayewarsa ba a kwana a lahira amma sai Allah maɗaukakin sarki ya yi wata halittar ita kuma in tana so ta yi micijin sai ya mata sara ashirin amma iyaka abin da za ta yi kawai ɗan suma za ta yi na minti biyu kuma ba za ta suma ba sai ta galabaitar da micijin da ba zai iya guduwa ba in ta wannan suman ta yi bacci in ta tashi kuma ta cinye ya ta yi gaba duk wannan saran da aka yayi a banza ko ni ba ta ake kiran shi ko dage in kika kalli tsarin rayuwar shi Allah madaukakin sarki ya ajiye dan mitsitsin halitta ne amma ba dabbar da ba ta tsoron shi kuma sai Allah madaukakin sarki shi ma ya kulla masa wata alaka da wani tsuntsu shi dage laraba suna kiransa hurairul asal shi kuma akwai wani tsuntsu ana kiransa dalilul asal shi tsuntsun duk inda zama take ya sani amma ba zai iya sha ba shi kuma dagi Allah ya yi shi inda ya ga zuma to sai ya sha sai waɗannan tsuntsayen guda biyu suke da abotaka da juna shi tsuntsun idan ya gani zai nemi ina dage yake saboda shi Allah ya wa halittar jikinsa tana iya ɗaukan dafi in ya zo zai sauka a gabansa in ya gani to ya san ya gano zuma saboda haka hitsutsin yana tahi shi wanda yana bunsa da gudu yana tahi shi yana bunsa da gudu har sai sun zo kogon inda zumar yake in tsuntsun ya zo bakin kogin ya yi ɗan yi wari ce haka sai ya koma gefe shi kuma ƙwararrul asal du harbin da zuma za ta mai ba zai jiwa kawai da zuwa da ma danna kai zai yi ya sa kai ciki in ta zo ta yi wannan harbin ta yi harbin ta yi harbin ta yi harbin sai ya ɓata wannan gurin in yayi yana ɗauko ƙato sai fito daga cikin kogon haika hai aji a gefe na wannan tsuntsun ne hina ladan aikinsa shi kuma sai ya koma ciki sai ya sha abin da zai sha shi kenan an gare so yanzu waɗannan halittar da Allah ya yi ta ɗaya da da abinci a jikin ɗaya ɗayan baya iya ɗaukan dafi ɗaya na iya ɗaukan dafi ashe akwai daidaituwar halitta a tsarin abincin da Allah maɗaukakin sarki ya aji yasa aka ce ba wata halitta da zaki gani a yadda kika ganta face akwai hikima da gwaninta ta Allah madaukakin sarki yanzu kiyashi da yake yawo a ɗakin ki a cire shi daga wannan siffar ta kiyashi a maida hifara dala lokacin da kika zubar da zuga su ba in yi fito ya zaki ji amma lokacin ko kin gani yake ji baki da damuwa ma bara ma ki bar ya gama shanyewa in ya gama kuma yake dan share baki da tashin hankali amma inda a masa girman kunama mana ko a masa girman dole-dole ko iya zama da shi a ɗaki idan an masa wannan girman to ina zai huda ya yi gida ya zauna a ɗaki amma sai ku rayu da dubu a ɗaki baki damu da su ba suna rayuwarki kina rayuwarki ɗakin ki ne amma akwai 'yan haya sun yi dubu a ciki kuma ba sa biyan kuɗin haya kuma a cikin abincin ki kuke ci alladhi khalaqa tasawwa in ka kalli sauro akwai halittar Allah madaukakin sarki a ciki inna Allah la yastahi an yadriba masalan إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها da shi Allah maɗaukakin sarki ya ce baya jin kunya ya ba da misali ma ba obatan ko da daidai da kiyashi ne wa ma fauqaha ko abin da ya girmi kiyashi a wajen abin da ya girmi sauro a wajen misali iya halittarsa da yadda yake gane dan adam da yadda yake gane jini da irin jinin da yake so wallahi inda zaki kalli tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya masa kin san akwai halitta a ciki idan akwai mutane guda biyu a jiki a zaune akwai wanda sauro ya fi son jininsu yasa wani lokacin aka ce duk mai juna biyu to sauro kamar ya fi son jininta watakila ya fi daɗi watakila ya fi zaƙi watakila ya fi tsinkewa yasa da yawa zake ji likitoci suna cewa mai juna biyu take kokari tana shiga gidan sauro take yin kaza saboda jininsa akwai dangantaka tsakaninsa da sauro wannan jinin da zai sha da shi ne abincinsa da shi ne sinadarin da shi ma zai iya samar da nasa 'ya'yan alladhi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara shi Allah wannan da ake wa tasbihi yace a mai tasbihi shine wanda ya tsara komai fahada ya kuma shiryar da kowa zuwa ga abin da ya tsara mashi yanzu dan adam da Allah madaukakin sarki ya halicce shi dan adam ya tsara shi kuma ya shiryar da dan adam zuwa ga abin da zai amfanar da shi ko ya cutar da shi yanzu wata a cikin ku bata taba ganin maciji ba wata bata taba jin sunan maciji ba a kaddara haita shekara talatin amma ran da za ta sako daga mota tana ganin sa da shi ko za ga tara zana ta fita a guje saboda jikinta zai gaya mata wannan ba abokin wasa bane ba abokin zama bane ba wallazi qaddara fahada amma maciji bai kai tunkiya girma ba inda tana kai za ga tunkiya tubus tubus tubus tubus ta kan wajenta ko aka ba za ta kawo ba sai ma ta zo ta gogi jikinta ta wuce ba ta kawo aka ba saboda jikinta ya gaya mata wannan ba abokin adawarta bane ba abokin fadanta bane amma da kin ga kare in ya daga ya zare ido bai kai tunkiya ba sai ka ji mata ta yi ihu tana neman wani gida ne a buɗe za ta je neman ɗauki wanda Allah maɗaukakin sarki haka yake da tsarinsa wallazi qaddara fa hada ko a dabbobin daji da sun yi arba da juna ɗayan zai gane na fi ƙarfin wana ɗayan zai gane ɗayan ya fi ƙarfi na haka Allah maɗaukakin sarki ya aji kuma kowa ya yi masa tsarinsa in ya tafi a tsarinsa ya tsira in ya kuskure tsarinsa ya tsira malamai suka ce kamar gada da zaki gada idan za ta yi gudun awa ɗaya zaki yana da buƙatar ya yi gudun awa ɗaya da rabi ko awa biyu kafin ya je inda gada ta ji ko barewa amma idan ya biyo ta a guje kuma ya kama saboda tana ajiye wani tsari da ta fita ita Allah ya ce da tsari kawai ta fita a guje in ta fita a guje ta tsira amma sai Allah dora mata sai gumi in ta fita a guje ya ta tsaya ta dubo yanzu ya ta zaran mu take kafin ta auna tazarar ta yi girma ya sake matsowa ana haka yake ga har an zo kun da za a yi kicin zai kama ta saboda wannan tsarewar da tsegumi da Allah madaukakin sarki ya tsara mata a cikin ranta so duk halitta da za mu gani a kan tsari take kuma Allah ya ɗora ta zuwa ga tsarin da zai dace da ita yanzu idan kina kiwo kina kunce tumakinki da safe suna fitowa kawai inda abinci yake za su nema ba wanda zai gaya musu ga inda bola take ga inda ciyawa take ga inda ruwa suna fitowa ko za su tafi saboda Allah a cikin ɗabi'a da tsari da kwakwalwar musu ya nuna musu ta ina za su je su samu abincin da suke da bukata wallazi qaddara fahada sai ce wallazi akhraja almar'a shi Allah shine wanda ya fitar da makiyaya inda dabbobi za su je su samu su ci abinci inda dabbobi za su samu su sha ruwa komai kungurmin daji kowace dabba ta san ina za ta je ta sha ruwanta kuma ta san ina ce mashayar ruwan da ta fi daidai da ita kuma ina ne za ta je ta samu abinci ita ce makiyayarta shi zaki ya san ina zai je ya farauci nama damusa ta san ina za ta je ta faranci nama kura ta san ina za ta je ta faranci nama kuma kowanne ya san tsarin yadda zai nemi naman shi wannan ukun sa iya haɗuwa lokaci ɗaya su yi farauta da zaki da kura da damusa amma kowanne yana da tsarin yadda yake cin naman shi ita kura idan ta biyo a cikin tsarin farauta tun da ba ta da ƙarfi irin na zaki da na damusa ita abu yana tsaye za ta iya ci shi ne babbancin kura shi zaki baya ci sai ya kashi don haka in aka yi furo fitar da farauta ukun wannan kowa yana cin nasa lokacin da aka taho a guje so ita kura in ta huda ciki in ta jawo hanji fara ci za ta yi saboda haka dabba tana gudu tana ihu tana ci saboda ihin lokacin abincinta shi ne lokacin farautarta shi kuma zaki sai lokacin da dabbar ta kwanta ta faɗi ƙasa a lokacin zai ci shi baya ci sai yayan shi yasa an ya tashi da gudu makogoro ke kama ya riki ya hana jini ya hana numfashi duk girman daba makogoronta zai rike har sai lokacin da ta kwanta ta faɗi ya tabbatar ta soma kuma sai ya fasa sai ya ci ita kuma da musa ta buya da haka wannan dabbar da aka ɗauki ita kura ta tuna ta a tsaye shi zaki ya ci bayan ya ɗauka ita kuma da musa in ta ɗauka buya za ta yi da shi sai ta hau sama in ta hautsa da lukun sama ta nemi ganye inda ba za a ganta ba a nan za ta ci ko ta samu turkukin ciyayi don haka mikiyayar kowa ya ci ciyawa ko inda zai ci nama ya sani akwai lokacin da dabbobi suke barin daga guri kaza zuwa guri kaza migration so a lokacin migration idan zakuna sun yi shekara ko wata uku ba su ci nama ba sun san lokacin da sanin dawa za su zo su tsallako wani dutse su wuce yadda gurin su yi kwanto ranar dawarsu ta yi sun sani so lokacin da waɗannan suke tahowa a guje su kuma lokacin suke kamawa suna tahowa suna kama a nan za su ci su ƙohi ya su mai da naman da ba samu na wata biyu ba ko na wata uku Allah maɗaukakin sarki ne fitar musu da inda za su yi kiwo wallazi akhrajal mara so makiyaya da shanu suke zuwa makiyaya da awaki suke zuwa makiyaya da tumakai suke zuwa ita ce mar'a sai ce to wannan kuma Allah ya masa wata halitta ya masa wani tsari lokacin da take tsakiyar gazar za ka ganta kore wani lokacin koren in yayi kore har duhu take sawa ita ce abin da dabba ta fara ce za a ga jikinta ya yi kiba ya yi mulku saboda ciyawa ta koshi amma ana nan sai Allah ya ce faja alahu wasa'an sai Allah ya mai da shi diddiga tun yana kore zai bushe in ya bushe ya diddige wannan tuttukar da za a ke gani a dawa ita ce gosa'an ahawa wacce ta sa du koren wancan yanzu za a ga ya bushe ya canja kala wani lokacin inda alamar ruwa ko fitsari a gurin sai mu ga ya canja ya koma du wannan hikima ce da isa ta Allah maɗaukakin sarki ya yi halitta ya daidaita halittar ya tsara halittar ya tsora kowa akan tsarin da aka sa shi ya fitarwa da dabbobi makiyaya inda za su ci abinci masu cin nama su ci masu cin ciyawa su ci sannan wannan makiyayar lokacin da take da kore don a nuna miki ba abin da yake tabbatuwa sai abin da Allah ya so yana canjawa daga wannan koren ya dawo bushewa ya dawo canja kala faja'alahu wasa'an ahwa na سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله نعم duka wannan abin da Allah madaukakin sarki ya bamu na cikar ikonsa da kasaita yana so ne ya zo kusa alkawarin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayya Muhammad sanu qur'uka da sannu zamu ma karatu zamu karantar da kai mu ilmantar da kai falatansa wasu malaman suka ce ikhbar ne za mu karantar da kai kuma karka manta wannan karatu ne wasu kuma suka ce a tabbatar Allah yake sanu ƙuri'uka za mu ma karatu mu baka ilimi falatan sa ba za ka manta wannan karatu din ba yasa ibnu kasir yake cewa ikhbarun min Allah azza wa jalla wa wa'adun minhu lahu bi annahu sayqri'uhu qira'atan la yansaha Allah zai ba shi karatun alkur'ani ilimin alkur'ani kuma ilimin da ba zai manta shi ba illa ma sha Allah sai abinda Allah madaukakin sarki ya so shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manta wannan ba ana nufin za a ba manzon Allah aya ya karanta ta bai mance ta kuma a daina karanta ta a Qur'ani ba haka ake nufi ba amma za a wa manzon Allah wahayi ayi ibada da wahayi sai Allah ya soke wannan karatun ya ce wannan ba na so shine ma'anar annafis wal mansukh akwai ayar da ta soke hukuncin wata ayar akwai ayar da kuma hukuncinta shine aka soke so da aka soke din kala biyu ne a Qur'ani akwai wanda karatunsu aka soke amma hukuncinsu yana nan akwai kuma wanda hukuncinsu yana nan amma karatun baya nan kamar wannan malamai da suke faɗin cewa umar ɗan khattab yake cewa wallahi an saukar da ayar mun karanta ta mun haddace ta dawayenmu ya ce ita ce a sheku wa shekhatu idza zanaya farjumuhum wal batta nakalan min Allah yana cewa in an samu tsohuwa an samu tsoho idan sun yi zina to ku jefe su kwatakwam har ƙarshe har lokacin mutuwarsu wannan ukuba ce ga Allah kan abin da suka aikata me ake nufi da tsoho da tsohuwa wacce ta taba aure ta zama tsohuwa wanda ya taba aure ya zama tsoho da haka in an samu tsoho ya yi zina an samu tsohuwa malalaciya ya ce to Allah ya ce a jefe su wannan shine hukuncinsu amma da Allah maɗaukakin sarki sai so sai aka ɗauke wannan ayar da ƙur'ani aka daina karanta ta amma hukuncin har yanzu yana nan in an samu wanda ya yi zina ya taɓa aure jefe shi za a yi in an samu wacce ta yi zina ta taɓa aure jefe ta za a yi amma ayar a karanta ta a ƙur'ani kuma fa babu ita kuma shine karatun da muka yi ina ji ko a wancan azumin ko a wancan bayan azumi din ko walla zani ya atiya ni ha minkum fa abuhuma fa in ta ba wa aslaha fa a'ridu anhuma ba ita nake nufi ba wallahi ya ta
hatta ya ja'ala Allah aw ya ja'ala Allah lahunna wallahi ya ta wallati yatina al-fahishata min nisaikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta ya tawaffahunna al-mautu aw yaj'al Allahu lahunna sabila duk wacce aka same ta mai aure ta yi lalata a kafa mata shaidu guda hudu a tsare ta ko Allah ya bata mafita me jace mafitar ne muka karanta a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai aure da wanda ya aure a kashe su da saurayi da budurwa su kuma a yi musu bulala ɗari a kore su su bar gari so waɗannan su ne inda manzan Allah zai iya mantawa idan Allah ya soke hukuncin ko ya ɗauke hukuncin shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a tsarin sa bai taɓa samun hukunci daga Allah bai mance wannan hukunci sanu qur'uka fala tansa illa ma sha Allah innahu innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa innahu shi Allah madaukakin sarki ya alamul jahara ya san abin da yake fili abin da muka yi a fili muka yi ba mu koye ba ba a yi nuku-nuku ba Allah ya sani wama ya fa abin da yake koyuwa shi ma Allah madaukakin sarki ya sani kamar da muka karanta a je yawma tublas sara'iru to a yau ma yana sake nanata mana koyayyen abu shi Allah ya sani ba koyayye bane a gurin shi abin da yake a fili haka nan Allah maɗaukakin sarki ya sani Allah yana gani mai muke aikatawa in mun yi a fili ya gani in mun yi a ɓoye Allah maɗaukakin sarki ya gani
wanuyassiruka lil yusra Allah maɗaukakin sarki ya ce wani yassiruka za mu hore ka lil yusra zuwa ga abin da yake mai sauki ai ma'ana ayyukan ibada ayyukan da'a za mu mai da su masu sauki a gare ka nusahhilu alayka af'al alkhairi wa aqwalah za mu yassare maka fadin ayyuka na alkhairi da fadin kalmomi na alkhairi yanzu akwai da tun da garin Allah madaukakin sarki ya waye sai kai har magariba ba za ta iya cewa subhanallahi sau ɗaya ba saboda Allah ya sa yana da nauyi a bakin ba za ta iya faɗin alhamdulillahi ba ba za ta iya faɗin Allahu akbar ba ba za ta iya ɗaukan alƙur'ani ta karanta ba wata ba za ta iya yin sallah a cikin jam'i ba kai ta tahi ma daga gadanta ba za ta iya ta yi sallah ba saboda ayyukan ibadar ya yi nauyi a gare ta amma wanda Allah ke buƙatarsa da samun aljanna da alkhairi sai a mai da waɗannan ayyukan suna da sauƙi a gurin shi ba kya jin wahala a lokacin sallah ba kya jin wahala a lokacin azumi ba kya damuwa dan an kira sallah ba kya damuwa dan azumi ya zo in kina da kuɗi za ki yi zakka ba kya damuwa yin sadaka ba ta ba ki haushi ciyarwa baya ba ki wahala ayyukan gidan mijinki ba sa ɗaga miki hankali ayyukan neman allah maɗaukakin sarki da yaddarsa ba sa ba ki wahala wannan alama ce ta cewa allah ya yi nufin za ki dace da albarkarsa yasa ce manzon allah to wani yassiruka sai mu gore ka menene hore ka da zami mu mai da abubuwan ibada su zamanto masu sauki ne a gare ka lil yusra kai ma dan samun sauki a wajen Allah madaukaki
فذكر إن نفعت الذكرى Allah madaukakin sarki sai ce fazaki to ya rasulullahi ka tunasar ka ja hankalin mutum ka yi wa mutane wa'azi in nafa'atin zikra idan tunasarwar tana yin amfani malamai suka ce daga nan ne yi ukharu al'adaba fi na sharar ilmi aka ɗauko ladabi a wajen yada ilimi fala ya ba'uhu inda gairi ahlihi baya dacewa mutum ya ba da ilimi a gurin mutanen da ba su dace a ba su ilimi ba ba zakir ina fa'atin zikira ka tunasar idan tunasarwa za ta yi amfani to ko ilimi za ki bada kina bada ilimi ne a gurin da ilimin zai wa mutane amfani yasa duk ilimin da Allah ya baki da alfarmar da Allah madaukakin sarki ya baki karki dauka kawai haka ake saka ta sakaka idan za ki wa mutane jawabi ga yawa mutane daidai abin da hankalin mutane zai dauka ko da kin sani ki shiru yasa aka ce ba a yi sai idan ilimin zai yi amfani aliyu dan abi talib an rawaito wani hadisi a gurin shi yana cewa ma anta bi muhaddisin qauman hadisan la tablughuhu uquluhum illa kana fitnatan li ba'dihim ba za ka ba wa mutane labarin wani al'amari ba ko hadisi hankalinsu bai kai su gane wannan abin ba face wannan labarin da ka ba su ya zama to musu fitina in ka auna hankalin mutum da ɗabi'arsa da fahimtarsa sai kika ga ba zai gane wannan karatun ba to karki gaya mashi ko da hadisi ne na manzon Allah ba a fada ko da aya ce ta alqur'ani ba a fada har sai ta kai lokacin da za su iya fahimtar ayar su yi aiki da ita sannan ake fadinta wa qala ali tabi talib da ya fada hadisin nasa bima ya'rifun atuhibbuna an yukadzdzaba Allahu wa rasuluhu ku ba wa mutane labarin abin da su mutanen suka sani mana abin da kwakwalwarsu za ta karba a tuhibbuna an yi kazzaba Allah wa rasulu kuna so ne a ƙaryata Allah da manzon shi Allah ya faɗa alƙur'ani ya ce kai ban yadda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗo wani abu a cikin hadisi wani ce kai ban yadda ba to a ba wa mutane labari daidai da hankalinsu yanzu wata ana ina za mu na tambaye ta da Allah wace ce ta taba ji tinkiya ta yi magana na wace ce ta taba ji tinkiya ta yi magana wane ne ya taba jin tokura ta yi magana na ba wata taba ji to da Allah wace ce ta yi da kura za ta yi magana anan wace ce ta da kura za ta yi magana ɗaya kawai ta ɗaga mun hannu ta yi magana a jita da kun yi hiru ko? to manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wata rana da ya fito majalisa yana zaune sai yake ba su labari wani mikiyayi ya sako dabbobinsa kiwo kawai kura tana zuwa ko kyarkeci ta suru guda daya za ta gudu ta ci makiyayin ya bi ta da gudu ya doke ta ya ta saka wannan tinkiyar sai ta ji wata ce masa malli biha yau malara iya laha na ga wanda za ta kare ta a ranar da ba mai kiwon da zai kula da ita sahabansa yake gaya wannan kalmar yana faɗa suka ce subhanallahi ra'ibun ya takallam tsarki ya tabbata ga Allah yanzu kuma kyarkeci ne ke magana sai ce wallahi ni na yadda abubakar ya yadda umar dan khattabi ya yadda lokacin da manzon Allah ke faɗin wannan maganar abubakar ɗin baya nan umar ɗin baya nan kuma ya tabbatar waɗannan biyun sun tabbatar ba zai faɗi abin da yake ba haka ba ne sai da haka ya faru don haka kenan an samu wani kyarkeci da ya taɓa yin magana manzon Allah ya ɗauko maganar ya gaya wa mutane abubakar duk da baya gurin ya yadda umar duk da baya nan ya yadda amma a lokacin hankali da fahimtar sahabbai bai kai su gane wannan maganar ba yasa to ke ma zan kika za ki yi magana karki zai ki buɗe hadisi ki karanta ya kuce to ɗan uwa mata yau za mu yi magana akan dabbobi masu yin magana a hadisi ne ko yanzu in kika buɗe haba malama yanzu duk kin rasa abin da za ki mana magana sai akan dabbobi masu magana wata il magana da za ki karɓa hankalinsu ba zai gane ba amma lokacin da muka san matsayin manzon Allah muka san darajar manzon Allah muka san cewa wa ma yantiqu anil hawa anil hawa in huwa illa wahyin yuha baya magana ta san rai duk abin da zai faɗa har sai idan an mai wahayi za mu yadda duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaskiya ne yasa da aka yi isra'i na ambata bangaren isra'i a jiya ko aka yi mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Abubakar Siddiq ya yadda yanzu da aka yi isra'i da mi'raji da shi ana yin sallah subahi da sun sahu manzon Allah sai ya fito sai ya gaya wa mutanen maka ya ce ajiya Allah ya yi tafiya da ni tun daga nan masallacin har zuwa masallacin akasa daga masallacin akasa har zuwa saman bakwai ga abin da ya faru ga abin da ya faru ɗaya daga cikin arna haimin ihe kaɗin riga sai ta alhamdulillah yau mun sami yadda za mu sa abubakar hima ya watsar da shi kafin manzon Allah ya kare ba da labarin ya wuce samu abubakar su da ya ce yau kuma kaji abin da abokin ka ya waye gari da shi ya ce mai waye gari da hicaye mana wai a cikin dare fa ya tashi daga wannan masallacin na garinmu ya je filistin daga filistin ya taka ya je saman bakwai ya ce shi ya faɗa ce shi ya faɗa ce na yadda ce ka yadda ce na yadda ka yadda ce na yadda saboda mai shi yanzu ya san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka ke ma idan za ki ba da labari ki ba da labari inda zai yi tasiri in za ki wa'azi ki wa'azi inda zai yi tasiri in za ki ba da hadisi ki karanta hadisi inda zai amfani fa zakir inda fa'atin zikira wani lokacin mata suna da garaji sai sun samu bacin rai da mijinsu suna fada sai lokacin da ya fusata zai fice Allah maɗaukakin sarki yana cewa sai ta kawo wata aya da za ta kawo azaba sai ta gaya wa miji yanzu wannan ayar a wannan gurin za ta yi amfani aya ce ko ba aya ba ce ba za ta yi amfani ko ba za ta yi ba ko misali mutum yana da mata biyu sai ta tambaye kudin cefa na ya hana ta sai ta tambaye abu sai ya hana ta sai ta ta hauyi sai ta zo ta kunna kabir gombe ai ta namijin da yake da mata biyu ya karkata zuwa ga ɗaya to zai tahi a ranar alkiyama gefensa a shanye abinda kabiru gombe yake faɗa gaskiya da kuma gaskiya ba ne ba amma yanzu nan gurin da aka kunna gunda zai yi amfani ne ko ba gurin da zai amfani ba ne ba ba gunda zai amfani ba ne ba ana yin wa'azi ana kawo alkur'ani ko hadisi a gurin da zai yi amfani da kina so ya yi amfani barhi sai kin ci kun sha da mai gida kun more kun ji daɗi kuna hira sai ta yin Allah ya soya dafa gobe idan na je Kano zan siyo miki a tamfa falleliya ta dubu saba'in amma karki ga yar uwarki to in kira so yiwa aziya yi amfani a gurin zai ka ce ka amma fa gaskiya na ji daɗi na gode Allah ya saka da alkhairi sai dai mu biyu kake aure akwai ni akwai yar uwata yanzu ni in ka saya mun a tamfa daɗi zan ji sai dai kuma Allah maɗaukakin sarki kai idan ya kama ka ba za ka ji daɗi ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake da mata biyu ya karkata zuwa ga ɗayar ya kyale ɗayar zai tashi a ranar gobe alkiyama sashin sa ɗaya a shanye dan haka da ka nuna mun kauna na gode Allah ya saka da alkhairi amma idan Allah ya baka dama sai ka tsaya mana mu biyu yanzu na yafe na gode yanzu anan wa'azi zai amfani ko ba zai yi ba amma za ku yi ko ba za ku yi ba kuma za ku yi ko ba za ku yi ba yanzu daga nan misali ko daga tambayar da ansar ansar ta zo ta da na yi maganar wannan ya kuka ce eh wa'azin zai yi amfani a gurin amma yanzu idan ke lokacin layayi mijin kira gode ta kake yankawa da lokacin layayi ya yi ga ɗaki sun sun sun ya baki dubu hamsin sai ce wannan kai gidanku he babanki ya sai rago he turo ce hi ya tsaya miki he ki yanka kin gaba wanda zai zarge ni da na yi san kai dan Allah a cikin kuno ne za su ce a'a mai gida in mun yi wannan a ɓoye shi Allah maɗaukakin sarki ya alamu sirra wa akhfa al'ainahu ya alamu jahara وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى shi Allah madaukakin sarki ya san abin da yake rufe wa akhfa ya san abin da yake bude abin da ya bayyana Allah madaukakin sarki ya san yanzu sai mun yi magana yawma tublas sara'ir akwai ran da Allah zai bayyana sirrin da aka yi tsakanin miji da mata tsakanin ɗa da uwa tsakanin uwa da 'ya'yanta duk wannan sirrin da aka yi sai Allah ya bayyana su amma galibi inda mata suke da rauni in su suke da riba ba sa magana in ga gama ta miƙe tana kawo ayar Qur'ani da hadisi ba ita bace ta ci riba duk da kare wa'azi tana sakowa daga kan mumbari in ka ce mata ga yadda za a zalunci yar uwarki ta yi godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya bada lada yanzu ita tana so ta more ko da kai za ka fada wutar jahannama so mace in za ta yi wa'azi ta duba inda wa'azin zai yi amfani akwai lokacin da zaki karanta ayar qur'ani a zamza miki mari saboda ba gurin bane akwai inda zaki karanta hadisi a mare ki saboda ba gurin bane ba wannan sai yake karantar da mu alqur'ani da hadisi da wa'azi ana yin su a inda zai yi amfani kuma a gurbin da ya dace da haka har gaskiya ba a faɗa ta sai gurbin da ya dace kada mai gidanki ya dawo a gajiye yana so ya yi bacci ki zo karfe biyu ki ce dole he ya tahi kin karanta masa alkur'ani kin masa wa'azi ce miki na gaji dan Allah ki bar nan huta ce to ai alkur'ani ne ai ko kai ma ba ka san qur'anin to yanzu ta ansa zai bada eh zai ce ko a'a zai ce yanzu abinda za ta faɗa anan zai yi amfani ko ba zai yi amfani ba da haka da yawa matan Allah kan ba su ilimi sukan zo makaranta sukan yi karatu sukan fahimci karatu amma yadda za su yi aiki da karatun yi ne inda matsala take yadda za a ɗauki karatun a ajiye shi a gurbin da ya dace shi ne inda wahalar yake na na aisha Allah maɗaukakin sarki yarda da ita Allah ya ƙara mata aminci ta gane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a tunzirahi ba a razana shi wani lokaci manzon Allah na tafiya an yada zango sai na na Aisha tsarkarta sai ta tsinke sai ta faɗi an tahi za a tafi sai ta cewa manzon Allah na rasa sarkata sai manzon Allah ya ce a nemi sarkar na na Aisha ba tafiya aka yi ta neman sarka manzo Allah ce ba za mu motsa daga nan ba sai an samu wannan sarka don haka lokacin da aka zauna a nemi sarka sai na Aisha ta zo ta zauna tana zama shi kuma manzo Allah sai dauki kansa sai ya dora akan cinyarsa sai bacci ya dauke shi da haka yanzu manzon Allah na bacci ga kuma kansa akan nana Aisha har sai da asuba ta kawo kai kuma ya gane gurin ba ruwa kuma babu sarka abubakar sai ransa ya ɓaci yanzu duk waɗannan al'ummar musulman da aka tara a nan gurin wannan yar ƙaramar yarinya ita ce matsala kuma yasa ce sai ya zo duba ta dungure ta ta kiki ta zawa mutane ita kuma sai ta ga yanzu idan ta zabura manzon Allah ne akan cinyarta kuma zai falka daga bacci sai ta ki zabura saboda mai yanzu karatun take dabbakawa a mahallin da ake dabbaka karatun amma da wata sai ta ihu ta zaɓi da jami'in ne ce wallahi babana ne zai da ke ni amma zai ta gane katta tunzura manzan Allah shi ne abin da ya fi mata alkhairi shi kuma abubakar saboda yana da yaƙinin isa ba za ta yi ba daidai ba sai rinka zungurinta ka kyara ma nan gaba sarƙar banza ana wannan abin sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisaa فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya saboda inda aka kwana din a ran nan babu gurin ruwa kuma ga asuba ta yi kuma rana fitowa za ta yi kan a samu ruwa sai aka saukar da ayar a yi taimama a yi sallah dukkan mutanen gurin suka yi taimama suka yi sallah wani sai jiyo kalli na aisha ce wallahi wannan ba ita ce farkon albarkar ku ba iyalan gidan abubakar siddiq bayan an yi sallar an kare gari ya waye ba a samu sarka ba ana daga raƙumin kuma ya ga sarkar a inda raƙumin ya kwanta a kan sarkar ya kwanta Allah ya kaddara wannan ya faru ne dan a samu wannan sarka din ashe kenan inda ake aiki da ilimi ana yin sa ne a gurbin da ake da buƙatar ilimin yanzu an ce mace ana so ta zamanto mai biyayya mai jin magana mara saba wa mijinta so inda haka zai miki amfani ba lokacin da kuke hira da saurayi ba ba lokacin da kike zawarci ba lokacin da kike zaune a gida a lokacin zaki amfani da wannan kalmomi din yanzu wani idan ya samu wata zauba zaura in suka fara hira saboda daɗin zance kullum ya kai karfe goma ya je a gidansu in ya samu wata budurwa kullum tana karanta applications ina kalmomi masu daɗi wanda in yazo yau zan gaya mashi ni kuma in yazo ya dabo ya ta rika faɗa yana jin daɗi so wannan kalmomin inda za su yi amfani kina budurwa ko kina bazawara lokacin da kike gidan mijinki amma da an kai mace gidan miji sai zama to duka wannan kalmomin masu daɗi masu amfani an tattara an sa akwata an kulle sai idan Allah kai su lokacin zawarci wannan shine malamin abin da yake damun mata suna da ilimi amma ilimin baya musu amfani a lokacin da ake da bukatarsa sai dama ta kubuci sai kuma su dauko wannan ilimin wanda da sun yi da ba za a yi ba wannan yasa da yawa al'adar bahauhi yace bazawara muguwa ce in baka yi auren farko ba in ka zo za ka yi auren bazawara sai ce maka mandan kwarya ce kar ai saboda me tana da wani ilimi da take amfani da shi a gidan mijinta hi ne take amfani da shi yanzu a kanka da hi kuma za ta yi amfani ka aure ta kuma ka kai gida ba za ka sake amfani da shi ba kuma ta sanya aka yi wancan mijin na baya sake ta ya sake mai ta wannan abin in an zo da za a yi sake ta hiru ya sa ki ta to in an aure ba zaura ba a sakawa ba a sakewa haka za ka aure budurwa ɗauki auren farko ibu budurwa ita ce mai wawanci saboda wata ƙil yanzu take karatun yanzu take aiki da karatun yanzu take kuskure yanzu take gara kuskuren nata babban abin da dai muke da bukata shine idan za ki yi amfani da ilimin ki yi amfani da shi a gurbin da ya dace a lokacin da zai amfani wani lokacin ko kina da hadisi ko kina da aya ba a faɗa sai dai ki haƙuri ki saddaka in yayi bala'in yayi bala'in yayi bambami ki ce Allah ya huci zuciyarka Allah ya ma afuwa Allah ya in yayi fadan yayi bala'in yayi bala'in Allah ya sa kina da kuɗi kin dafa wasu kaji dama kin san za a yi masifa a ran nan sai ki dauko su suna dan tiriri na hucewa sai ki aje a gaban ka ki hakuri sai ki sadda kai me wannan din je kai hakuri an ya buɗa ya gani wata kil ya karasa fada na borin kunya wata kil daga nan fadan ya kare sauran da aka kuma samu dama sai a faɗa abin da za a faɗa Allah madaukakin sarki ya samu dace fa zakir إن فأت الذكرى سيذكر من يخشى سو إن أني أمفاني دا إلمي أين دا يداتي سيذكر للي زي وأغنتو زي تنا زي أمفاني دا شي أي سيتعذ بما تبلغه يا محمد من قلبه يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه والله زي وأغنتو wanda zuciyar shi ya san cewa lalle zai gamu da Allah maɗaukakin sarki idan mijinki mai tsoron Allah ne sai kika yi amfani da ƙur'ani da hadisi a gurbin da ya dace zai amfani da wannan ilimin nasa fa ya zakaru man ya sha
ويتجنبها الأشقى wa ya tajannabu hal ashqa shaqi wanda bai da rabo wanda ba shi da tasiri a cikin addinin musulunci wannan shine zai guje ma kunasarwarka da wa'azinka
الذي يصلى النار الكبرى shi wancan shaƙi ɗin da baya bin wa'azi baya amfani da ƙur'ani baya karɓar gaskiya idan an gaya masa to wannan mutumin shine zai shiga cikin wata wuta alladhi yasla an-nara shine wanda zai shiga wuta kubra Allah ya ce wata babbar wuta wadda bala'in ta ba maso Allah nuna mana balle mu ganshi ثم لا يموت فيها ولا يحيا idan ya fada wannan wutar Allah ya ce la ya mutu fiha ba mutuwa cikin ta wala yahya kuma ba zai rayu ba in an fara wa dan wuta azaba a cikin wuta la ya mutu fiha ba zai mutu ba inda ya mutu da ya huta wala yahya Allah ya ce kuma ba zai rayu ba rayuwar da za ta amfane shi wallahi duk wacce ta fada cikin azabar Allah madaukakin sarki ta yi asara Allah ka sa ban da mu a cikin wanda zaka wa azaba wallahi babu dadi ko na sisin kwabo a wuta kuma babu ran da za a fara da azabar wuta mutum ya saba da ita a duniya ne na faɗa muku ina ji a wancan lokacin aka kiwa mutum azaba a duniya ya saba da ita idan azaba ta yi azaba ana wa mutum bulala ɗari wallahi akwai lokacin da ya saba in gari ya waye kawai jira yake a masa saboda ya riga ya saba to a lahira ba a zabawa da azaba kuma kullun garin Allah ya waye sai kin ji karin azaba a jikinki fazuqu falan nazidakum illa azaba ku dandana babu abin da za mu kara muku face azaba kullum sai kin ji karin azaba to duk wanda ya kuskure shi ga wuta la ya mutu fiha ba mutuwa barazana ya huta wala ya haya kuma ba zai rayu barazana rayuwar ta yi mishi amfani wallahi yanzu ina ji ko filaya ce aka kawo aka kama dan yatsan ki haka aka matsa kika yi ihu aka rike aka ce sai an yi kar a haka iya nan duniya dan Allah ya zaki ci filaya fa ko in kin taba sa hannunki a kofar mota an bugu ya bige hannun to da Allah wannan kwatsin da aka yi a ce hekara za a yi a haka ya za ki ji ba ci ba sha ba zama ba tsugunno ga raɗaɗi ga zafi kuma shekara kuma ake ba za ki mutu ba yanzu kalla azumi ne na rana ɗaya miki daga safe zuwa dare amma wata ranar aka yi rahinsa a yake jikin galabaita kin fita cikin hayyacinki azumi ya yi wahala ya gara ki wata yake ga ta karuwa kala hudu tana jira a taruwa idan ya rage saura minti da wata haka za ga ta dauka ta rike tana jiran ladan tahiriya wannan farana ɗaya ce duk wanda ya kuskure ya fada gidan wutar jahannama tsawon da zai yi a cikin wutar jahannama ba zai samu ruwa ya sha ba in kuma za a sayar da su ya ce Allah ya ce wasu ƙoma'an hamiman faƙaɓa a am'a'ahu za a shayar da su ne wani ruwa mai zafi suna shan ruwan kuma zai kekketa hanjinsu kuma sai zubo kasa in kuma aka sake zuwa wani gurin suka nemi agaji wa in yastaghithu وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي Allah الوجوه ce wa in yastaghithu in sun ji kishi yayi kishi bala'i yayi bala'i suka nemi agaji Allah a bamu ruwa sai Allah ya ce yughasu bima'in yace za mu ba su agajin ruwa kalmuhuli kamar tafasasshen mai haka wannan ruwan yake ya shi wujuha yana so ya fuska da an baki kina daga ko baki ji tu fuskar har ta so ya har ta faɗo cikin ruwan kuma haka za a sha shi wannan shine ruwan yan aljanna a ruwan yan wuta a fuska he ya soya ta in ya je ciki ya ciccire kayan hanjin kuma ba mutuwa ya tabbata a hadisi an ce idan yan wuta suka fara kiran ya malik sai sun yi shekara dubu wana dau ya malik ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك in sun ji azaba an faɗa cewa mai tsaron wuta shine malik za su rika cewa maliku maliku maliku ko ko ke ta za a kulle ki a gida aka yi da dan mukulli sai kika tuna mai gadi zabairu yana kofar gida ake ji kira ta zabairu gam gam gam gam zabairu ya aka yi bude ni an kulle ni to su ma ba an sa wuta an kulle ga mala'ikan ya zo kofar wutan ya tsaya za su yi ta kira ya maliku maliku maliku su faɗa da larabci su faɗa da hausa su faɗa da ƙaramanci duk da abu na su faɗa su faɗa an ce sai sun yi hekara dubu zai jiyo haka ya kalle su sai ce musu قال innakum إنكم ماكثون Allah sai ce da su innakum lalle kam ku makisuna masu tabbatuwa ne a cikin wannan wuta babu ran da za a yi bukatar su kawai a kashe su su huta in sun shekara dubu sai a ce musu innakum makisuna za ku zauna da cikin ta har abada kuma la yamutu fiha wala yahya قد أفلح من تزكى Allah ya ce wanda ya gyara ɗabi'unsa ya yi nasara kada aflaha man tazakka wannan ayar ana magana ta sauka ne a garin maka a lokacin ba a wajabta zakka ta kuɗi da muke magana ba da haka duk inda muka samu kalmar zakka a surar maka tana nufin gyaran hali da gyaran ɗabi'a da aka wajabta zakka sai a yi amfani da ita a gyaran hali da ɗabi'a kuma a kake amfani da ita kuma akan gubta zakka da addinin musulunci ya wajabta ta sai aka ce kada aflaha man tazakka wanda duk ya ciyar da dukiyarsa ko ya gyara zuciyarsa ya zamanto mai hali na kwarai kika zamanto mai hali na kwarai Allah madaukakin sarki ya ce aflaha lalle ya ci nasara wallahi haka waye gari kina da ɗabi'un kirki gaskiya amana mutunci daraja mutunta miji tarbiyar yaya godiya kana'a rahin korafi rahin zagin al'umma rahin fada da makwabta wannan duk ba hali bane masu kyau duk wanda ta gyara halinta ko ina sai dai a sa mata albarka Allah ya ce aflaha ya rabauta ya ci nasara zai dace da aljannar Allah madaukakin sarki wasu kuma suka fassara ta akan zakatul fitri qad aflaha man tazakka wanda ya fitar da zakka ya bada ya ci nasara bayan wannan fa
وذكر اسم ربه فصلى ya ambaci sunan ubangijin shi sannan ya yi sallah sai aka ce ana magana umar dan abdulaziz shi waɗannan ayar yana karanta sai ce yana gani inda suke aiki kenan duk wanda ya azumi da ramadana ya zo ƙarshe sai ya fidda zakatul fitri shinkafa ce ya bada alkama ce ya bada dawa ko masara ko acca ko gero ko wake sai ya fidda sai ya bada shine kada aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih ya ambaci sunan ubangijinsa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd tun daga lokacin da aka sai an ga wata ake ta maimaitawa ake ta maimaitawa har a hanyar idi in ana tafiya idi ba sun ci ake ba tafiya ake kana tukin mota allahu akbar allahu akbar allahu akbar ke ma kin ɗauki ta ka kwarar allahu akbar na haka ake so a jidin musulmi suna yi a idukansu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd maza suna yi mata suna yi yara suna yi tsaffi suna yi wanda suka taho idi suna yi wanda suke gida suna yi haka ake so a ji al'ummar garin musulmi ana ta yi shine wa zakara isma rabbih ya ambaci sunan ubangijinsa fa salla sannan yayi sallah ana magana kenan wanda ya azumin ramadana ya ba da zakatul fitr ya ambaci Allah madaukakin sarki aka yi sallar idi da shi wannan mutumin da izinin ubangiji zai ci nasara yanzu muna dab da watan ramadana din ko muna cikin watan ramadana har mun zo rabi ko kusa da rabi muna fata Allah ya ba mu ikon raya waɗannan sunnoni din idan mai gidanki yana tsunokewa a wajen zakatul fitr ga masa kace mai gida fidda kun saba cin shinkafa sai ce a ji a nemo hatsi sai ce a'a mai gida ayi hakuri dan ce fa nan bayan sallah mu hakura da shi wannan shekarar mu yi kokari mu ma mu fita hinkafa mana wata kila Allah ba mu hinkafa a gidan aljanna to ai wallahi ba da kuɗi sai kaza ce ba komai za mu hakura kuma insha Allah Allah zai baka karfafa masa zakir inna fa'ati dhikra ki masa wa'azi a daidai lokacin da wa'azin zai amfani saboda aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya abin da yasa mata da yawa ba za su yi wancan wa'azin ba ba za su gaya wa mazajen su gaskiya ba ba za su sa su kashe kuɗi a inda ya dace ba tu'thiruna al-hayata ad-dunya kuna fifita rayuwar duniya ne kuna sa rayuwar duniya mata ayan ahuri ne suna so a ji daɗi a gidansu wata idan mijinta ya ɗauki dukiya zai kai gidansu wallahi bakin ciki ba ta su in zai ba mutanen unguwa abin tsaya musu yake a rai gani suke kamar wata dukiyarsu ce ta gado ya kusa mutuwa zai rabar kai da za ka mutu kamar mana kaya mu za mu gada abin da ya sa kenan ba sa so su ga alkhairi ba sa so su ga an ciyar wannan kuma zargi ne ma ga duniya gaba ɗaya ba sai ku ba na mai da lamirin ne zuwa gare ku saboda ku muke tattaunawa amfanin wa'azin na farko ku da kuke gaban mu in Allah ya taimake mu kuka taimaki mazajen ku akan addini ku din a karan kanku kuka mai da lahira kuke so ba duniya ba an ci riba bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya abin da ke hana ku yin zakka kyautatawa yin ayyuka na kwarai kun fifita rayuwar duniya ne akan ta lahira shine bal tu'thiruna al-hayata dunya kun fifita rayuwar duniya ne akan ta lahira wal akhiratu khairun wa abqa wal akhiratu Allah ya ce amma ita ranar lahira ko ita gidan lahira khairun shine yafi alkhairi wa abqa kuma shine yafi tabbatuwa duniya kwana kaɗan ne an tafi du daɗin da mutum zai ji a duniya zai wahala a wuta shekara ashirin ana jin daɗi a duniya zai matuƙar wahala zai matuƙar wahala daga dai shekara ɗaya zuwa shekara ashirin mutum ma bai masa inda kansa yake ba lokacin da za a ƙare secondary school lokacin da a ƙare secondary school wata lokacin mutum ya fara fafatakar ina zai samu aiki in an samu inda za a yi aiki da an samu tunanin ya zai gina gida ya zai aure ana aure haihuwa ya zan reni wannan yaron na biyu ya zo kafin ya saisaita na uku ya zo shi daki ya ruhe zai kara zai amarya kafin ya gama bakin zaren an samu wajen hekara arba'in sai lokacin da duniya ta daidaita yana arba'in da biyar hamsin ta yi daɗi ya ɗauko gudunar ƙofar gida ya miƙe kafa kuma sai mala'ikan mutuwa sai ya zo shi sai ka rasa ina lokacin jin daɗi in macance ita haka ta taso ta gama secondary school ta fara yan matanci tana ganin ta fi kowa kyau a gari ɗan ɗan ɗan ɗan sai aurar da ita yadda muka ambata je tana ba gidan miji wanda ɗaya ta fara amai shekara ta haihu kwaraf yi kenan halittar ta canja sai goyo sai rero sai na biyu ɗaya a hannu ɗaya a baya in an ci gaba ɗaya a hannu ɗaya a baya ɗaya tana ɗauke da shi ƙarfi yana karewa kyau yana raguwa yan matansu yana raguwa haka za a yi sai ta kai shekara arba'in da wani abu ta daina haihuwa wata ƙarfi ne lokacin ta ta sagaram a rayuwarta amma lokacin da suka haihuwar kullum ga tana a tsinin mutuwa sai ta ɗauki juna biyu haka Allah ya sa sunan rayuwar in ta ɗauka rikai to Allah ya raba lafiya Allah ya raba lafiya Allah ya raba lafiya in ta aihu goyo shayarwa fitsari kashi tahin dare tahin asuba sai ta kabbata sallah yaro sai tsallar kuka da ta fara gigib gigib gigib Allah Allah take ta ta dauki yaro wani yaro mai kankan ba ta dora shi akan gara tara salata jigub ya fado ya burde ya kare ita ba ba za ta samu hutu ba lokacin da ta kai shekara 45 ta samu ɗanta ya samu aikin gwamnati ya fara samun kuɗi ya kawo mata ɗan sau ɗaya ta ji daɗi sau biyu ta ji daɗi sau uku ta ji daɗi na hudu sai ta umar zan yi aure shike na ta ɗin ya ƙare duka inda ka kalli rayuwar duniya ka zaka ina daɗin yake bal tu usiruna al-hayata duniya kuna fifita rayuwar duniya amma daɗin duniyar ina yake in kin samu kuɗi nama kike ci kin ci kin ci kin ci yake jiguwar ki ta fara ciwo ya aka ce gout ya za a yi daina cin jardama kinci-kinci kirji zafi me ya faru olsa da na hen zaki da na hen yaji da na hen maiko daina cin kaza saboda daidaita da maiko kin samu daɗin kina ci a ce koda karki ci kaza karki sha kaza saboda ga kuɗi ga daɗi ba yadda za ki da su kuma ga hekaru suna tafiya in an yi kaza a ce zafi a ce rana sai ka rasa ina daɗin duniyar take sai ce wal akhira amma ita gidan lahira khairun ita ce tafi alkhairi wa abuka ita ce mai warzuwa ita aljanna ba zafi ba sanyi ba talauci ba wahala ba yankewa duk abin da aka samu na daɗi mai ci ne ko babu abin da yake cutarwa a cikin gidan aljanna saboda daɗin gidan aljanna ba a zama a ƙasa inda a gidan aljanna ne muke wannan zaman da kowace tana kan kujera a kishin gide haka za mu yi wannan karatu amma wannan ta gyara zama wannan ta juya nan wannan ta tahi wannan ta gaji wannan rayuwar duniya ce amma a gidan aljanna muttaki'ina ala sururin masfufa suna kishin gida akan wasu karagu masfufa an jera su wannan kan gado wannan kan gado wannan kan gado wannan kan gado haka ake zaune a cikin gidan aljanna ana wannan zaunan kuma ga bishiyoyi a gaban su da kayan kayan gona kina zaune da ayaba yanzu kuma ko kina jin daɗin kina buƙatar kankana ta kira ɗan babur kowa da tahi hau babur an bata masa jin daɗinsa a siyo a yanka amma aljanna inda kuke a nan kankana za ta fito kawai cirarta za a yi a fara shanta bambancin gidan aljanna kenan ƙutufu ha daniya ‘ya'yan itatuwan da za a cira Allah ya ce daniya suna dab da ki in kin tsaya su ɗaga in kin zauna su sauko in kin kwanta su zo dab da ki kina daga kwanta haka kowane lokaci mai tsabaki zaki kamar tsallancin ayaba da ake a sakandare ko ana tsalle ana ci to haka kina zaune zaki ke cin ayan gidan aljanna kuma sannan kuna kishin gudan nan ya tsofu alaihim wildanun mukhalladuna bi akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in kuna zaune sai Allah turo ƴaƴan aljanna yara ƴan dubur dubur dubur ababan sha'awa duk inda yaro yake dan duburguri tsaf bai fi shekara hudu biyar ba an mai wanka an sa masa kaya masu kyau an sa mota kalmi mai kyau an sa masa dan dan dan dan sai ga abin sha'awa ina ma na dana ne saboda lokacin muhaddar ya kare da kuka da kahi da wai an wuce wannan gurin yanzu sai dan garu ne to irin su sune a gidan aljanna ya tsofu alaihim muldanun mukhalladun bi akwabin da kofuna wa abarika da butoci irin na sarauta masu dallan kofar kanna wa ka'sin min ma'id da kuma wasu kofuna da ruwa na aljanna mai daɗi la yi sadda'una an ha wala yi na? wala yi in sun sha wannan ruwan ko sun sha giya ta gidan aljanna la yi sadda'una an ha ba ta sa musu ciwon kai a giya an ruwa ne zuwan lokaci in kika kuskura kika kai azumi kika ɗauki ruwa mai kankara kika haiki cikin dafe kai hafi ciwon kai yanzu ga maganin kihirwa kin yi kuma ga ciwon kai ya same ki yasa Allah ya ce wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha inna hadha la fi as-suhufil ula صحف إبراهيم وموسى الله ce inna hadha lalle wannan abin da muka ambata cikin wannan sura ne ko daga inda aka ce bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi suhufil ula wannan magana tana cikin littattafan annabawan da suka zo kafin ka kamar wa suhufi ibrahim littattafan annabi ibrahim takaddun da ya zo da su na manzanci wannan magana tana nan a rubuce bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa lalle lahira ita ce ta fitsa da ta fa alfarma wa Musa haka kuma ya tabbata suhufi Ibrahim wa Musa a cikin littattafan annabi Ibrahim da littattafan annabi Musa Allah madaukakin sarki ya sa abin da muka faɗa na daidai amfane mu da shi wanda yake na kuskure Allah ka nuna mana kuskuren mu gyara abu da mu aiki da abin da ya dace a gurguje na ga wasu sun rubuta tambayoyi malam karanta mana mu samu koda minti biyu ne ko uku
wanda take assalamu alaikum wa rahmatullah malam mace ta yi wa mijinta laifi kuma take tsoron ta gaya masa amma sai ta ce ya yi mata ya yafe mata a duk laifin da ta yi masa wanda ya sani da kuma wanda bai sani ba ya ce ya yafe mata kuma laifin da ta masa babba ne to malam ya biyar har da wannan laifin da ta yi masa babban kenan na eh har da shi a cikin mana a lokacin da ta nufaci a yafe mata din da shi kuma tana nufin in ya yafe din da shi akwai laifin da in kawo mutum ba ka gaya mashi duk da kika gaya masa to an samu matsala akwai laifin da sai dai a yi jirwayi mai kamar wanka kuma sai an hada da abin da na faɗa a je a yi ta masa addu'a kuma da roƙon Allah Allah ya bashi abin da yake so yanzu misali kamar wannan mai tambayar ta san laifin babba ne ta mijinta to ya ta duba ina babban abin da ta san mijinta yana so to ya ta taya da addu'a Allah ya bashi wannan abin da yake so in aljanna ce ta taya neman aljanna in kuɗi ne ta taya neman kuɗi in sarauta ce ta tahi neman sarauta in siyasa ce ta tahi neman siyasa in abokiyar zama ce ta tahi neman abokiyar zama yana daga cikin tukuicinsa eh amma akwai laifin da tabbas malamai sun ce in an faɗa to ba zama lafiya baran ba ku misali da Allah madaukaki sarki ya kiyaye ɗaya daga cikin ku wata a garin tsafi da zuwa wajen malamin boka aka ce kawo yaro sai ta kai ɗan kihiyarta aka yanka aka yi tsafi da shi ta biya bukatarta sai ta gane wannan abun kuskure ne ta tuba ta koma zuwa ga Allah yanzu za ta data zo ta sami kihiyarta ta ce kin gana tuba amma wannan yaron naki da ya bata ni ce na dauka na kaiwa boka za a yi haka wannan baya gurin laifin da za a iya fada saboda daga ran da kika fada kuma sabon bala'i ne za a samu bagindin zama an ce akwai gurin da dole sai dai a yi hikima a yi wayo kuma sai ki dage da ibada da istighfari da fadanci daga ran nan kin yarke ta rasa me ya faru sai ki dage nan ta ki zauna wallahi ni ku so nake in samu naman kaza sai la ni ku ina da dubu uku bara ai kayan mu asu sai a ji asu wahe gari ta ce wallahi lemon kwalba nake so sai bara asu mana guda biyu sai asu sai ki koma yar fada ta duk abin da take so ki rika yi mata har Allah ya sa daɗi ya yi daɗi daɗi ya yi daɗi wata ran kuna tattauna ke cewa la ai zamantakewar kihe akwai wahala mun yi barna mun yi ta'addanci wallahi da ban so ki zauna a gidan nan ba amma Allah ya kaddara ki zauna yanzu kike zama abokiyata ga hi daɗi ya yi daɗi wallahi mun fahimci juna da Allah mai yafi juna mana ban yi laifuffuka da manya da ƙanana wasu ma da ba dan Allah ya taimake mu da zuwa ba Allah ya kona mu mu yafi juna ni dai komai na yafe miki dan Allah ke ma ki yafe mu so irin wannan idan yafiya ta shigo ciki malamai suna ganin insha Allah Allah madaukakin sarki zai yafi saboda girman laifin fadarsa shine fitina wallahu ta'ala a'lam wannan ta ce malam ya ibada malam wai dan Allah asiri gaskiya ne sai ka ji an ce wai tunda ya ci annabi to ni ma in nayi zai ci na'am asiri ba gaskiya bane ba amma idan Allah ya so ana jarrabar wanda ya yi da wanda aka yi ɗin asirin sai ya kama shi wata ba umar ta tulu shayafinu ala mulki sulaimana wa ma kafara sulaimanu walakin na shayafina kafaru yu'allimuna nasa sihira wa ma unzila alal malakai bi babila haruta wa maruta وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة fala takfur waɗannan mala'iku duk lokacin da suka zasu wani yana so ya koyi tsafi za su gaya masa wannan abin da muke yi fitna jarrabawa ce raba mutane ne da addini raba mutane ne da ubangijinsu fala takfur kada ku kafurta saboda wannan babu gaskiya a cikin tsafi yasa Allah ya ce wala yuflihu sahiru haythu ata duk ta inda mai sihiri ya bullo ba zai ci nasara ba sai Allah ya lalata al'amarinsu amma idan kin yi Allah yana so ya miki talala sai ki ga abin da aka yi sihirin a kansa ya kama wata abin da take so kawai kishiyarta ta zama hoto tana gida da ran bakinta da ran bakinta mamijinta yana ɗakinta ita abin da take so kenan kuma ta fito kakal kakal kakal da haƙori ba wanki ta fito tsakar gida ta zauna ita ita ce mai miji ta sa miji a ɗaki sai a baki jarrabawa ce shi ɗin sai Allah ya kaddara sihirin ya kama shi jarrabawa ce amana da lokaci wallahi watan wata rana sai ya kare kuma idan kin mutu a haka ke ɗin ƴar wuta ce labid ya taɓa yi sihiri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ga kamar nayi ashe bai yi ba akan wannan ayyukansa na yau da kullum ba ayyuka na addini ba bai yi ba sai yake ganin kamar nayi haka ana samu mutum yana zaune sai ka jana ce a ni ba da kai ba jiya muka je guri kaza kaza ce jiya ce a ni ba je ina hade ta kan hade ta ce sai yake tambayar kwakwalwarsa to amma ta nake a kwakwalwa ta mun je guri kaza ce ba yi bane ba a yi abu da an sha ruwa an ci abinci an yi kaza kaza ce a'a ni fa ce banna gari ban da lafiya ce a'a ya mu sha ruwa da kai mu yi kaza mu yi kaza ce ni ce i a wani ta haka ne wani ta haka ne sai tambayi kwakwalwar shi to ana yin sihiri sai mutum yake ganin irin haka yayi bai yi ba bai yi ba yake ganin yayi so wata rana da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakan ya kama shi sai Allah turo mala'ika ɗaya ya tsaya a gafar kafarsa ɗaya ya tsaya akan shi sai suke cewa zance suke sai zancen kuma yake shiga kunnen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan me yasa bai aka ce ai sihiri aka yi mashi wane ne wane ne ina sihirin yana guri kaza da zai karanta qul huwallahu qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas da ya samu waraka daga cikin abin da ya fada ya karanta Allah madaukakin sarki ya warkar da shi so ana iya yin sihiri yana iya kama mutum amma idan Allah ya so ya jarraba mai sihirin da anda aka sihiri din amma babu wani yaƙini da ya ce idan an yi sihirin zai kama wanda aka wa sihiri din yanzu Allah kaɗai ya san a cikin masallacin nan sau nawa aka jefe ki bai kama ki ba wata ƙawarki ce fa a sakandare tare kuke cin abinci amma ya ta miki sihirin ta miki sihirin ta miki sihirin sai ki kama ki ba dan komai ba kawai saboda Allah ya miki tsawon hancin da ya fi nata kawai ta ji tana bakin ciki dan me Allah zai baki hanci wata kuma kawai in aka bo aji in aka yi tambaya za ki daga hannu ki ansa sai ta ji haushi to bara in mata asiri kwakwalwarta ta lalace shikenan tun a sakandare wasu ake musu asiri idan aka zo neman aure wani ya zo unguwar sai ce wance yake so hikina ce to bara a lalata ta hikina ya zo hira kawai ya ganta ta fito da jahi ta fito tana har rage kakan kakan me ka zo yi sai ka wannan ina ga an samu matsala shikenan wata kuma da ta samu miji in ya zo ya ji warin jaba da ya zo sai ya ji karnin jini da ya zo sai ya ji kamar tsikararsa ake in ya taho ba zai dawo ba wata tun tana neman budurwa haka za a mata tana bazura haka za a yi mata amma idan Allah ya so dan takaitaccen lokaci ne abin sai ya tafi sai Allah ya canza shi wasu kuma an yi an yi an yi baki ma san an yi ba Allah madaukakin sarki ya ba mu kariya jiya mun karanta ko lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina akwai wanda Allah yake bamu kariya duk masifu da bala'in da ake yi ba sa samu kuma idan kin ji an ce ya kama ba a baki lasisin akan ki ba in kin yi aikin arnanci ne da aikin kafirci kuma sai Allah ya so sannan abin yake ci babu alheri a yinsa na'am assalamu alaikum malam menene hukuncin yin sallah ga mace kafin ta aure sallar ba ta yi ba idan mace tana so ta yi sallah sallar ta karbe ta rufe kafar ta kirif ko dai hijabin ta ya sauka har ƙasa ya rufe kafar ta ta yadda idan tana sujada ba za a ke ganin fasanta da kaushin kafar ta ba in tana sallah ana ganin kauhinta ana ganin kafar ta ko da ba kauhi to sallar ta ba ta yi ba ko dai ta sa safa ko ta sa zindume mai riga ta sauka har ƙasa ko ta sa katon hijabi sai kuma a sami inci bakwai ya rufe ƙasa ta yadda ko da ta yi sujada kafar ta tana cikin hijabi haka malamai suka ce alal akalla mace ya zama to tana da rigar da za ta yi sallah don nasa kawai kirin har kasa ya ta sauka sai ta yi sallah a cikinta
wannan ta ce ya halatta mace ta haɗe raka'a hudu a sallar walha ba tare da tahiyya tare ta raba su da tahiyya ba sai tahiyya karshe kawai in zan samu ne ta yi raka'a biyu biyu biyu ban samu inda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana haɗe raka'a hudu a sallar walha ba biyu yake yi ya yi sallama ya yi biyu ya yi sallama idan raka a hudu zai a sallar tarawih ne aka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin raka a hudu ba tare da yayi zaman tahiya da sallama a tsakanin su ba yake mun addu'a
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل منا وارضى